بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه كان متى لا لك أن أقول لكم بالقادة بقل كتفس ها تفس كو to ga watan zulqada shekara ta 1430 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine ya dace da 26 ga watan goma shekara ta 2009 a lissafin turawa za mu ci gaba da tafsirin alkur'ani mai kuma a cikin wannan wato barka suratul baqara ya kuma shine darasin mu na 37 wancan sati na 36 yau na 37 wanda muna cikin bayani akan hukunce hukuncen aikin hajji da yazo a cikin suratul baqara sai za mu tashi akan aya ta 197 kadan Allah madaukin sarki alhajju ashurul ma'lumat na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب الحج أشهر معلومات حج وتنيني سننو أي وقت الحج أشهر معلومات لوكتن لوكتن أيتن حج وسوى تنيني سننو سنة وتنين شوال ذو القيدة دا كوانا ترى أتشم وتن ذو الحج بند سورة كالكين هل إذا كنت تورا الفجر نرانا سلكين an rawaito daga abdullahi dan umar allah ya kara masa yadda yana cewa shawwal wa zulqaida wa ashr min zulhijja alhajj ashr malumat watanni aikin hajji sune wata biyu da kuma kwana goma na cikin watan zulhijja duka waɗannan ma'anoni guda biyu sun inganta ko dai ka ce wata biyu ne da kwana tara har zuwa ketowar alfijir na ranar sallah ko ka ce wata biyu ne da kwana goma wanda ya ce wata biyu ne da kwana goma ya yi irge ne na darren ma'ana darren darren kwanakin kwana goma kenan idan kuma ka ce wata biyu ne da kwana tara to ka yi irge ne akan kwanaki banda darrai banda dararen kenan duka dai fassara ta inganta Allah ce faman farada fihin al-hajja wanda ya wato kulla niyyar aikin hajji a cikin waɗannan kwanaki ko a cikin waɗannan watanni wannan dalili ne karara da ke nuna cewa shi duk wanda ya kulla niyyar aikin hajji ba a cikin watannin hajji ba Allah ba zai karba ba tunda Allah ce faman farada fihinna wanda ya kulla niyya a cikin su cikin suwa watannin aikin hajji ko shawwal ko zulqa'da ko kuma waɗannan kwanaki na zulhajji kaga a yanzu nan zaka iya daura niyyar aikin hajji ka tafi a watan shawwal din nan da ya gabata ka iya kulla niyya ka tafi maka da niyyar sunan aikin hajji ka je ka zauna ka jira har zuwa watan zulhajji shiga kuma niyyar ka ta kullu amma da mutum zai dauki niyyar aikin hajji a watan al-muharram ko watan safar ko rabiul awwal ai kun niyyar bai yi ba tunda bai dauki niyya cikin ashkurul hajji ba kuma ana daukar niyya ne a cikin watannin aikin hajji din haka abdullahi dan abbas ya faɗa da jabir dan abdullah da atawa da tawud da mujahid da sauran malamai irin su imamu al-auza'i da imamu ash-shafi'i Allah musu rahama suka ce mutum yakan iya kulla niyyar aikin hajji ta hanyar je umra sannan ya zauna ya jira in kwanakin hajji sun zo sai ya ce duk wanda ya kulla niyyar aikin hajji fala rafata wala fusuka a wata kira'ar ta ibnu kathir da mutanen basara fala rafatun wala fusukun haka suka karanta a nan yace fala rafata wala fusuka can kuma bitanwini fala rafatun wala fusukun wala jidala fil hajj babu arrafat abin da ake nufi arrafat shine aljima'a babu jima'i in an kulla niyyar aikin hajji ba a yin alaka da mace kuma haka imam alhassan da mujahid da sauran malamai suka fassara wasu kuma malaman suka ce ba ba ba rafa ba shi ne jima'i ba wasa da mace rungumar mace sumbantar mace wannan shi ne ake ce da shi wato rafa ko kuma ka yi mata wata magana haka wanda zai nuna kana son kai alfasha da ita shine rafas faɗin magana ta banza wa mace da ke nuna kana da buƙatar ta wannan shine rafas to in an kulla niyyar aikin haji fala rafasa wala fusuka kuma ba a yin fasikanci da dukkan dangin sa gaba daya ba a yin fasikanci kwata kwata me alfisku shine alkhuruju an ta'atillah shine fita daga yawa Allah da'a duk abin da za ka yi sabon Allah ne ubangiji sabon Allah ne madaukin sarki to bai halatta ba kun fahimce ni ko suka ce dukkan ma'asi fasikanci ne al-ma'asi kullaha fiskun dukkan ma'asi sabon Allah yana cikin wato fasikanci wani shine ra'ayin Tawus da Imam Al-Hasan da Sa'id ibn Jubair da sauran malamai manzo Allah ya faɗa yace a cikin hadisi sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufr kaga zage musulmi ai sabon Allah ne to amma manzo Allah ambace shi da sunan wato fasikanci hadisin Imam Bukhari a Kitabul Iman wasu kuma suka ce fasikanci shine at-tanafuz bil alqab fala rafasa wala fusuqa fasikanci shine ka rinka faɗa mutane lakabin banza irin sunan nake na banza din nan shine ake nufi da fasikanci to idan an kulla niyyar aikin haji daidai da waɗannan ma ba a yi kwata kwata dan Allah ce wala tanabazu bil alqabi bi salismul fusuq ba'da al iman sai Allah ya ambaci wato at-tanabuz bil alqab min al-fisq amfani da laƙubba marasa kyau jifan juna da laƙubban suna waɗanda ba masu kyau shi ma fasikanci ne waɗannan yan uwa duk mutum da ya kulla niyyar aikin hajji to baya yin wannan hadisi ya inganta riwayar Imam Bukhari a kitab al-hajji manzo Allah cewa man hajja lillahi falam yarfus wa lam yafsuq raja'a ka yawmi waladatu ummuhu wanda duk yayin niyyar aikin hajji saboda Allah shi yasa yake lillah niyyar aikin hajji da aka yi saboda Allah da manufa mai kyau kuma mutum bai yi rafasu ba bai yi fasikanci ba bai kusanci mace ba bai yi wani abu na nuna sha'awa ga mace ba bai taba mace ba kuma bai yi duka waɗannan ba'asi ba to zai koma gida kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi me ake nufi da zai koma gida kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi ranar da mahaifiyar mutum ta haife shi babu zunubi ko dai a tattare da shi jaririn da aka haife shi ba zunubi a tare shi ko daya to duk wanda Allah ya azurta shi da aikin haji ya dace ya je aikin haji da yi waɗannan kazanta da aka faɗa ba to zai dawo gida tas tas ba komai a tattare da shi wannan yake nuna cewa kenan aikin haji in mutum ya aikin haji ana kankare masa a ka ba irin zunubi zunubai ka ba irin in mutum ya ana kankare masa kamar yadda wannan hadisi ne ya tabbatar to shi yan uwana a nan gurin ya ce fala rafata wala fusuka ko ya kara kuma ce wala jidala babu jayayya jidali shine musu kenan ai yumari sahibahu wa yukhasimahu hatta yuhdibahu mutum yayi jayayya su yi hasuma da dan uwansa har ya fusatar da shi Allah ya hana wannan haramun ne a aikin hajji kwata kwata ba a yi sai ba ma jidali ba haddoci doke ma ana yi haddoci doke ana yi malamai suka ce yawan irin jidali ma ake nufi musun da aka hana kamar yanzu mutum ya ce yau ya arfa wani ya ce a gobe ne wani ya ce a ba gobe ba ne yau ne dan wani ya ce a yau ne ko kuma mutum ya ce a ai ranar juma'a za a arfa sai ya ce a asabar ne ce haka malam juma'a na ce ma za a yi malam asabar na ce ma za a yi wannan shine wala jidala wannan fadari da fadin wannan an hana a aikin hajji an hana to ya kaga sai Allah kiyar to aikin hajji ana zuwa da yawa ana fata Allah ya karba amma gaskiya ba kowa ne yake samu wannan falalar ba gaya muku gaskiya ba kowa ke dacewa da wannan ba wallahi malam wasu ba sa waiwaye irin waɗannan ayoyin in dai za su je aikin hajji ba sa bincika abinda malamai suka faɗa kai rafatun ma ana yi jima'i ana yi saduwa da mace ana yi to mutum ma da za a haɗa shi da mata irin wanda abokiyar tafiya ne kaga ya dauke ta suna shiga kasuwa suna yawo da ita suna sayayya yana yana yana taɓa ta a aikin haji akwai mutumin da na sani ba ba matarsa bane ba komai ba wallahi ya ɗaya ɗaukar musu mota suka shiga suka zauna a wuri guda suka tafi jidda su je su yi ne kullum su tafi da su je su yi matar da ba ta tafi malam kai ba mala'ika ba ko ba kuma lamarin mace kawai ka rabu da ita lamarin mace ko kar ka kulla alaka da ita amma duk lokacin da namiji zai haɗu da mace haka to sai wani abu ya biyo baya to har zina ana kama alhazai suna yi zina amina ma fa amina ka duba minan nan dajin Allah ne fa babu komai ko bishiya ma ba gani ba sai tantuna kawai babu gida ba komai tanti ne dajin Allah ne kawai bayan Allah suke zaune don ibada amma sai sai da akwai shekarar da ni na je aikin hajji a lokacin aka kama wasu suna suna zina wani ya watan baiwa Allah ta shiga ban ɗaki suka kulla wurin ƙarfe uku ɗin nan ba yanda za su yi ba yanda za su yi sai ta shiga ban ɗaki kawai sai bita ƙarfe uku kowa yana bacci ya bita ashe wata baiwa Allah kuma ta gani sai kuma tana zaune tana da wuridinta ta dan ɗaga himarta tana kallon wata mace ta shiga ban ɗaki ka san malam in ka tashi barna Allah ya tona maka asiri to basira ka gaba da tushiya take Allah ka rufa mana asiri ai shi yasa ake so ka rinka yin Allahumma stir aurati wa amir rawati ka rinka yin wannan wannan in mutum ya tashi yin barna ya saba yana yin ta lokacin da Allah zai watse shi bai farga ba za ka ɗauka ko minute sai ka sai hanya ta kuskure ba ka lokaci sai abu ana kallon ka asiri ya to miki a zo kuma ba ka da bakin da za ka iya kare kanka ba ka da uzuri Allah ka rufa mana asiri Allah ka kiyaye mana sabanka Allah ka kiyaye mana sabanka ka shiga aka tarar da su ka fito da su ya za a yi ya za a yi a kai ko kowa yan kishin najeriya suka ce a'a za a bata mana sunan kasa yan kishin kasa kenan kada za ce yan najeriya sun yi kaza to ya za a yi da su kai a da su najeriya a musu hukunci me ya ke musu hukunci a najeriya an dawo da su wace gwamnati ce za ta yi hukunci don ta kama mazanaci gwamnatin najeriya a wannan ba shi ne a gabanta ba wa zai masa magana kawai suka ce Allah a tsine musu albarka kawai Allah ta tsine muku albarka ta kawai shi ke nan shine shine solution din kawai babu wani abu ba su kanci ana yi sabon Allah ana akwai yan yanka a jiwa akwai yan sani musamman akwai waɗanda barayi ne suke biya wa yaran su kuɗin kujera a yi musu bira da komai da su je su yanka su yanke a jihun alhaji yana dawaki akwai yaron da shi ma wata shekara muka tafi da shi ta state ɗaya muka tafi da shi yaro saurayi matashi baban sa ma mai hali ne saboda yake ɗabi'ar haka take kaji ana da yafi shi kuma da reza sa sabuwa ana da yafi in ya ga kana laga laga da da dan lalita ɗin da ake ɗaurawa wurin ɗaura kuɗin nan sai sai ɗebe ka cak sai yanke ya yanka ya saka ya yanka ya saka da yake su kuma saudiya suna yin abin su kulle kalas suna da ma'aikata a cikin nan gurin akwai wanda ma shi zai ɗaura ihramin ma yana zaga yana labbai kallon malabbai amma ba da wani yake ba kawai security ne shi kuma aikin sa yana lura da kowa kuma da kyamara ba ko kuna gani duk abin da ke ana ɗaukan akwai wanda a cikin ɗaki yana ganin duk jama'ar da suke duk abin da suke yana gani suna da 'yan sandan ciki suna da na bayyana suna da na ɓoye akwai su a sama akwai a ƙasa akwai ina akwai dattawa tsofaffi security ne masu furfura akwai mata akwai maza wani an taba kama shi ai aka rana wannan yake sai wani ma'aikaci yake cin shi kaga waɗannan waɗannan masu sharan nan da kake gani masu bangalan nan masu sharewa waye bankan suna zagaya a cikin kuɗin nan kar ka ɗauka aikin shara kai suke galibin securities ne galibin wani zai sa kayan shara kamar shara yake kana ganin sa wawawa yana lura da abin da kake yaron yana yi kawai suka je suka nade shi kaf a hannu wallahi suka kama shi aka zo aka da aka bi yake dan manya ne a duk wasu manyan da ka sani a kasar nan wallahi sai da aka tura duk wanda ya je shi to wallahi za mu hada da kai kai ma za mu daure ka duk babban da ya je zai magana da sunan shi babba ne a Najeriya ce in kai ma kai mana magana a nan sai mun hada da kai mun tsaure ka mu a nan kasar in mutum ya yi barna sai mun ɗauki mataki a kan shi wallahi har muka taho dai muka baro shi ba su sako shi ba ban sani ba yanzu ko sun sako shi ko ba su sako shi ba ko an gundule hannun ko ba a gundule ba Allahu alam da dai amfanin wannan akwai karuwai da suke zuwa su yi karuwanci akwai matan alhazai din da suke zuwa su kasa kuran su kama fasikanci duk ana yi wannan aya dai kan gata nan tana shan wahala a hannun wasu daga alhazai wanda yake so ya aikin hajji Allah ya karbi aikin sa to kada ya aikata wannan abun gabaki daya wala jidala fil hajji hatta musu an hana a cikin aikin hajji kwata kwata wa ma tafalu min khairin ya'lamu Allah duk abin da ku aikata na alkhairi la yakhfa alayhi bai jazikum bihi ba zai koyo ga Allah ba Allah zai yi muku sakayya da shi kuma Allah masani ne ya'lamu Allah Allah ya san wannan aiki wa tazawwadu ku yi guzuri fa inna khayra zadi taqwa mafi mafi ficin guzuri shine jin tsoron Allah bayan an hada da guzurin kuɗi kuma a ji tsoron Allah wannan aya wa tazawwadu fa inna khayra zadi at-taqwa ta sauka ne akan mutanen wato Yaman wanda suna fita su tafi aikin hajji ba tare da sun yi guzuri ba sai mutum ya yi tawakkali ga Allah bai yi guzurin komai ba suna cewa nahnu mutawakkiluna nahnu nahujju baitallahi fala yut'imuna mu mun yi tawakkali ga Allah za mu je mu yi ajin ɗakin Allah ne Allah bai zai ciyar da mu ba ba mu da kokobo kuma za mu yi aikin hajji kuma Allah zai ciyar da mu ne mu mun yi tawakkali Allah ya tawakkalna idan suka zo makka kai sai su kama roƙo da bara kai malamai suka ce wani lokacin abin ya kan kai su ma har sai sun yi kwace su mutane yaman din sai sun yin kwace tun da yunwa ta dame su shine Allah ya ce wa tazawwadu ku rinka yin guzuri idan za ku yi tafiya ai ma tubluguna bihi ma tubluguna bihi tabluguna bihi wa takuffuna bihi wujuhakum abin da za ku yi guzuri da shi kuma ku kare mutuncin fuskan ku ku samu kamar mai ku samu abinci ku samu gari ku samu dabino da makamanci wannan fa inna khairu zadi at-taqwa mafi alkhairin guzuri at-taqwa wasu suka ce at-taqwa ana ana nufin kiyayewa fa inna khairu zadi at-taqwa ai fa inna khairu zadi at-taqwa min as-su'al mafi fishin guzuri shine mutum ya kiyaye roƙo wannan at-taqwa shin sai shine ka bar roƙo bar roƙo kuma da barin kwace shine wattaqu ya ulil albab ku ji tsoro na ya kuma abuta hankula shine albab dan ne na nur hankali ken to wannan yana nuna mana ashe in mutum zai tafi aikin hajji sai ya guzuri kuma dama hajji baya zama wajibi a gare ka sai ka samu azaduwar rahila ko guzurin nan kala biyu ne akwai guzurin da zaka bar wa iyali akwai guzurin da zaka riƙe a hannunka ka tafi da shi sai wani yanzu ya biya maka kujerar maka ya ce mala albishirin ka na biya maka tana ta murna sai ce amma babu BTA BTA shine kudin alhazai da suke riƙiya suke guzuri da shi a makka da shi suke cin abinci suke shan ruwa suke komai ba BTA ba abin da zaka bar wa iyali amma fa ga kujerar tsurarta a nan gurin aikin hajji bai zama wajibi a kanka ba ba za ka je ba idan ka tafi wa za ka bar wa iyalinka su riƙe ma sannan idan ka je ruwa za ka shaka rayu to wa zai baka sabil sabil akwai sabil ba lalle bane ka samu sabil din kullum to kaga da mutum ya je yana yin roƙo to kaga kar ya je shi yafi masa alkhairi da haka duk wanda zai biya wa wani kujerar makka ya kamata ya rinka tunani ka biya masa kujerar makka ka hada masa da guzurin da zai bar wa iyalinsa da kuma BTA wadatacce ana samu ana biyan wasu yan uwa a biya musu kujerun makka na gwamnati sai a samu wasu daga cikin jami'an gwamnati sai su zare BTA din su ciccire sai a jefa ma tsoron kujerar ya BTA sai a ce kawai ba BTA za a karba karba ba za a karba ba kuma tudu wani kuma shi BTA zai cire wasu kuma idan an ce a baka misalin riyal ɗari biyar ko riyal dubu ɗaya sai su zare sai su baka riyal ɗari uku duk ana samun jami'an gwamnati marasa tsoron Allah da suke cutan alhazai su ne musaka wani kuma wani kudin sai biya ba amma ba za a ba shi cikakken BTA din ba sai ga alhaji ya zo ya kamata a ba shi riyal dubu uku BTA din sa sai a ba shi dubu biyu da ɗari biyar a ce ya haƙuri sai ƙarshen aikin hajji za a biya shi kenan wannan ƙarshen aikin hajji nan wani zai tattare kudin nan ya haɗe sai ya canja su kawai ya duro Najeriya da su ya ƙara jari ko ya ƙara aure ko ya sayi mota. Kudin alhaɗufa an riga an rabu an sauka shi kenan. duk mutane suna yin wannan wanda yake cikin harkar yake yawan zuwa aikin hajji yake alaka da Allah zai iya fahimtar wannan da aka kuji tsoron Allah a daina wannan wattaquni ya ulul albab sai Allah ce ne ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين
hadisi ya inganta a cikin kitabul ah, buyu a cikin sahih bukhari da kuma kitabul hajji abdullahi bin abbas yana cewa akwai kasuwa ta uka da kuma majinna da zulmajal kasuwanni ne tun lokacin jahiliya yayin da musulunci ya zo sai mutane suke ganin yin kasuwanci a cikin waɗannan kasuwanni ma kamar wato wani saban allah ne ke to shine sai Allah ya ce laisa alaikum junahun babu laifi a gare ku an tabtagu fadlan min rabbikum ku nemi falala daga ubangijin ku a lokacin aikin hajji ku yi kasuwanci ku yi saye da sayarwa ba laifi kwa iya wannan ayar kamar tana halatta mana saye da sayarwa ne a aikin hajji fi mawasimil hajji kenan fa idza afattum min arafatin idan kun gangaro kun taho daga arafat arafat jam'i ne na arafa to me yasa aka ce arafat an yi jam'i ne anan saboda wato lura da sassaninta da jaffanta gaba daya duk abin da yake kewaye da shine aka hada aka ce arafat fa idza afattum min arafatin ku gangaro daga arafa fadkurullah ku ambaci Allah indal mash'aril haram a wannan wuri da ake ce da shi wato mash'aril haram a a a a wanda ke tsakanin dutse na muzdalifa da kuma arafa idan ka zo ka baro arafa za ka zo muzdalifa to akwai mash'aril haram to ana so ku tsaya wannan gurin ku ambaci Allah biddu'a'i wa talbiya ta hanyar yin addu'a da yawaita faɗin labbaik Allahumma labbaik da kuma roƙon Allah indal mash'aril haram wadkuruhu ku ambaci Allah tabaraka wa ta'ala kama hadakum kamar yadda ya shiryar da ku wadkuruhu ku ambaci shi bitauhidi da kadaita shi wa ta'zimi da kuma girmama shi kama ذكركم بالهداية kamar yadda ya tunatar da ku da shirya ko kama zakarakum bil hidaya kamar yadda ya tuno da ku yayin da ya shiryar da ku fa hadakum li dinihi wa manasiki hajjihi ya shiryar da ku ga addinin sa kuma ya shiryar da ku ku je ku yi aikin hajji wa in kuntum min qablihi la min ad-dallin ku sani fa wa in kuntum ay wa qad kuntum da fa kun kasance kafin wannan lokacin da min ad-dallin kuna cikin wato batatu ko kuma ka ce wa in kuntum min qablihi ay wa ma kuntum min qablihi illa min ad-dallin da fa ba kasance ba face batattu ne kaga ku wa Allah godiya kamar yadda Allah ce wa inna zunnuka la min al-kadhibin ay wa ma nazunnuka illa min al-kadhibin wannan min qablihi din kafin sa kafin me ke الضمير هنا يرجع إلى إلى ماذا؟ الضمير يرجع إلى الهداية كافر كشريعة جاء كافر وانا شريعة تقول من الضالين kuna cikin batattu ne an gane ko ko kuma ka ce wa in kuntum min qablihi ad-damir yaji ila rasulillah ku sani fa da kun kasance kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku kuna batattu ne amma dalilin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ku zama to shiryayyu da ka ku ambaci Allah kinaya ne kenan an gairu mazkur to wannan aya din idan muka duba ta tana magana ne akan wato na farko halaccin siye da sayarwa da neman arziki idan ana aikin hajji ba laifi dan kasuwa ya tafi aikin hajji da niyyar yayi aikin hajji kuma ya kasuwanci ka yi aikin hajji kuma kai kasuwanci da yaji zaka tafi da dabino zaka tafi da goro zaka tafi da menene zaka tafi duk abin da zaka tafi wanda ya halatta ya inganta duwaliyan a tsarin kasar can din sun amince a tafi da shi dan karka je ka tafi musu da abin da bai halatta a tafi da shi ba kuma ka tafi da abin da ba za ka wulakantar da kanka ba ka wulakantar da ƙasarka ko ka kaskantar da kanka ba abin da gwamnati ta halatta kuma abin da yake su ƙasar sun halatta a yi musu haka din sai ka yi don karka je musu da abin da bai halatta su a wurin su ka shiga musu da shi ba ka je ka fada cikin kaskanci da wulakanci ka ce kuma sun wulakanta ka sun kaskanta ka ana tafiya da abubuwa da yawa waɗanda suke za ga ko da ba a ce karka je da shi ba ma bai kamata ka je da shi ba akwai alazan da suke hada daddawa su tafi da ita a shiga jirgi ka ji jirgin yana warin daddawa ko wanda zai sa a daka masa yajin daddawa na irin yajin daddawa nan saboda shi ba kauye ne ya saba a nan ya sai ya ci in zai ci abinci sai da yajin daddawa to can ma bari ya tafi da shi ya je ya sayar wa wasu sai a ce ai kaza su bata ciwa sai da yajin daddawa shi kuma business ɗinsa na yajin daddawa ne ya daka daddawa ya dora ta a kan wannan gurin da ake dora a cikin jirgin nan ka daga ɗaya tana wari wallahi akwai lokacin da muka sauka a jidda za mu shiga nan ba aikin hajji za mu je ba a lokacin mun da koma hutu kenan wasu yan uwa da suka tafi da wani kaya subhanallahi da aka bude shi ana budewa gaba ɗaya larabawa da suka ce subhanallah kowa ake yantinsa wari wari su wannan menene wannan abu menene wannan to kayan mu na na gida na Najeriya kaga wani abu yana wari haka ake aika shi ana cinsa Allah ya musta ana cikin buɗe ka ga fatar dago ka ga fatar ka dangare wallahi nake ga maka da irin buzu nan na kura da kan kura da wane ne da wani iska irin wannan kayan tarkacen dai irin magunguna da ake na gargajiya na tsafi tsafi din nan dan ba gargajiya bane ba tsotsa tsafi tsafi ne me alaka da kan kura kuma مشرب الفيشة فشل ايش هذا يا تنبسة ما هذا ولا هذا يفهم ما بقى نقول shi zai tafi da shi gurin yan uwansa yan Najeriya yan aƙidar Najeriya zai zai kai musu ya kafa kuma wallahi ya za a yi sun yi bashi kan samu dole muka tafi muka bashi ka bashi abin ba kyau ba kyau ka tafi da abin da yake ba laifi ba za ka ba za ka ba ba za ka wulakanta ba duk cewa ba haramun bane a shari'a ka dauki wannan ɗin ka sayar da shi misali ana sayarwa to amma kar ka je ka kare dokar wasu kuma ka ci mutuncin ita kasar ka kuma ka ci mutuncin kanka da sauransu amma sayar da sayarwa ya halatta ya halatta a sayar da sayarwa wani zai ita to ashe ba dan Allah ya je ba ba dan Allah ne ya je ba akwai riwaya daga abi a umamata at-taimi Allah masa rama yake cewa ya ce da dan Umar mu mutane ne mun kasance muna yin kasuwanci zuwa makka kuma yakan dace da lokacin aikin hajji kuma mu ce muna yin kasuwancin kuma za mu yaji amma wasu mutane suna cewa aikin hajji mu aikin banza ne yake tambaya sai Allah dan Umar yake ce da shi alastum tuhrimuna kama yuhrimuna ba kuna yin irami kamar yadda kowa ke irami ba kuna niyya kamar yadda kowa ke yi وتطوفون كما يطوفون وترمون كما يرمون هنا yin tawafi kamar yadda suke yin tawafi kuna jifa kamar yadda suke yace eh sai Abdullahi dan Umar yace yace an ta hajj kan yi aikin hajji ne dan ka je ka sai da wani abu wannan bayan nuna cewa aikin hajji ka lalace an ta hajjun yace wani mutum ya zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam yasaluni an alladhi sa'altani anhu wani ya zo ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a dangane da abin da ka tambaye ni yanzu to da ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam annabi bai ce masa komai ba sai Allah ya saukar wannan aya laita alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum babu laifi ku nemi falala daga ubangijinku fadlan din ana nufin wato rizqan kenan an tabtagu rizqan min rabbikum بالتجارة في مواسم الحج فهذه الآية تدل على هذا الحكم idan kuma kuka tafi kalmar afattum daga al-ifada ne ai dafa'tum afada ana nufin dafa'a kenan ad-dafu bi kasara shine al-ifada wato tafowa da sauri da yawa kuma jama'a irin gungun jama'a an gangaro ana tafiya dinnan in kai ka an taho daga arfa lokacin da ake tafi wannan kai ka ga abun kamar kiyama ne ji za ka jama'a na yu yu yu yu yu yu jama'a kamar kiyama da baki da fari da dogo da gajere da dan ina ne da dan ina ne wani zaga yana yana yana yaran sa baka san me yake faɗa ba an tabo dewa an yi tsayuwar arfa to wannan tafowa dewa din shine fa iza afattum min arafatin in kun taho daga daga daga daga arfa to sai Allah ce ku ku tsaya a muzdalifa ku je mash'aril haram ku ambaci Allah tabaraka wa ta'ala ku ainihin wato roke shi a bukatunku za ku yi ta wannan ne har zuwa lokacin da rana a rana za ta kusan fitowa dan manzo Allah yana tsayawa ya ta addu'a yana wannan zikiri hatta asfara jiddan ita kuma arafat ana tafowa ne daga arfa bayan rana ta fadi الإفاضة من أرفات تكون بعد غروب الشمس gangarowa tafowa gungun jama'a jama'a su taho daga arfa ana yi ne bayan rana ta faɗi ba a barin arfa sai rana ta faɗi ina ku ya uwa alhazai mahajjata da Allah azurta ku da samun tafiya wannan shekara ku rike wannan hukunci yana da muhimmanci saboda ana samun yan acabar malamai na ambace su da yan acaba ne saboda acabar da suke yi wa shari'a su zo su yi ta koran alhazai wasu ma za ga ana yin la'asar ko jama'a ba a fita daga arfa sai an tabbatar da ni rana ta faɗi ana cewa ai akwai larura mata saboda kaza eh tabbas akwai larura kuma shari'a ta lura da larura mata a aikin haji motocin ai suna fakin ne a cikin filin arfa a kai su mota a ajiye su zauna su ta addu'a sai an tabbatar rana ta faɗi sai su kungura amma a zuga mutane suna fita da kafa wani ma sai ya bar arfar rana take faɗi masa hanya ba daidai bane wannan ba daidai bane saba wa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma yanzu yau alhazan wannan zamani in banda wanda Allah ya azurta su da kokarin bin sunna a aikin hajji ma to tabargaza ake ba kadan ba na farko dai miƙati mutane ba sa daukar miƙati a gurin da annabi yake su dauka suna zuwa jidda suna daukar miƙati kuma jidda ba miƙati bane jidda ba miƙati bane jidda ba shine miƙatin da manzo Allah ya shimfiɗa wa mutanen Najeriya ko mutanen Afirka ba sauran kasashe wanda ba mu ba galibin su suna zuwa miƙatin mu din eh tabbas miƙatin da manzon Allah shin faɗa mana yanzu ya fada cikin ruwa bahar mali kogin mali ya mamaye wurin to amma yanzu ai akwai makafan makamancinsa inda aka saita wurin aka je aka gina hukumar Saudiya suka je suka gina Rabiq wanda tsakanin wurin da jidda ana biyan riyal goma riyal sha biyar riyal ashirin sauran ƙasashe da muka haɗa miƙati da su kamar irin mutanen Morocco galiban da mutanen Sudan za a su suna zuwa suna yin miƙatin a can din amma mu da ke yan Najeriya ne ba mu da gata wala Allah dan kuɗin bus din da za a ɗauka a kai alhazan mu su je can miƙatin su ɗauko shi ma akwai wani amfanin da za a iya da shi wasu za su cinye shi la'alla wannan shi ne yake sanyawa ba a tura ko kuma tsabar sakaci da kuma wata fatawa da wasu malaman suke bayarwa sa mutane suna ɗaukan miƙati a cikin jidda wanda jidda ba miƙatin mu bane kamar fa yanzu misali an ce mutumin da zai shigo kano daga maiduguri aka ce zai ɗauki miƙatinsa ne in misalin anan kano ake yin aikin hajji an ce ya ɗauki miƙatinsa ne a mariri a mariri daidai get nan da yan drugs din nan suke tsayawa suke tsare mutane ko kuma daidai gidan man sani baraza depo ɗin shi a nan ne za a ɗauki miƙaci kawai sai mutane sai suka isa ɗauki miƙatin a wurin sai su tsallako sai sun zo mega station ɗin nan nnpc ɗin nan gidan ban mega station sai su ɗauki miƙati a wurin yanzu dan Allah sun ɗauki miƙati a wurin da annabi yake sauka to haka ake mutane sai a sa su tsallake miƙatin sai su zo jidda su ɗauka kuma a ka'ida ba a so ka shigo har ka iso wannan wuri na mega station ɗin misali da na gaya mana misali ne ga waɗanda ba su taɓa zuwa ba ba a so ka zo kada da kayan gida a jikinka shi yasa su kansu kamfanonin jiragen sama din tunda sun san wurin miƙatin kana da zaɓi ko dai ka je jidda idan ka je jidda ka wuce ka je ka ɗauko miƙatin ka a can a can inda muka faɗa ake zuwa inda sauran ƙasashe ana ɗaukar su ana sauke su a jiragen sama suna hawa bus bus su je su ɗauko miƙatin sai su wuce maka ko su wuce madina mu ne yasa ba za a mana haka ba tunda biya ma muke wataƙila ma kuɗin mu ma ya fi na sauran ƙasashen ma tsada to abin da ake shine sai a zo a sa mutane sai su dauki miƙatin a nan gurin su ma'aikatan jiragen sama sun san inda miƙatin yake yana kan ruwa suna kafin a zo gurin da minti sha biyar suna yawan faɗa suna cewa to an kusa zuwa fa suna faɗa da turanci suna faɗa da larabci kwamfuta ma tana nunawa ta ce to yanzu fa gashi an zo miƙatin kuma idan kana so kana iya zuwa ka ce wa shi pilot din ya faɗa muku ko kuma yan service din da suke ba da abinci su faɗa ni din nan akwai jirgin da na hau wata shekara na jagoranci jirgin gaba ki daya ina musu nasiha da gargaɗi da sauransu cikin wa'azin da ne musu gargaɗin da musu a cikin jirgin nake ce musu kada wanda bai sauka a jidda fa bai dauki bai dauki hirami ba na yi magana wa wa shi mai sabis din yau magana wa pilot din cewa da an zo daidai wurin da minti sha biyar kafin a iso wurin a sanar da mu mu kikkin fa kai da ihramin mu mu daddaura mu dauki niyyar mu kuma haka muka yi muka sauka da ihramin da haka rashin tsari ne kawai idan kun yi za ku iya yi da haka ba larura bane wannan ba yana da kyau alhazai ku lura da wannan in an daidai ka ba a yi maka wannan mutum in dai da ka ji an ce an rufe madina maka ake tafiya to ka sai ihramin ka tun daga can ya halatta ka daura ihramin ka tun daga can ka daura ka shiga jirgi da shi kai zaman ka al ihramu qabla al miqat ya halatta dab da wurin ka auna ka tambaye su minti sha biyar saura gurin da an zo sai ka dauki niyya shikenan amma wallahi rikicin da ake tsakanin malamai akan wannan abu ba da daɗi rikici sai ka zo kayi awa nawa ka rawa a musu bayani wani sai da ce jama'a ka dauki migatin ku duk da migati ne akwai wani masumi da Allah ya sauke dai kawai shekaru uku da suka wuce ko hudu na tashi a airport din Yola na yi wa alazai bayani lokacin mun ji an rufe madina da kwana ma uku ko hudu ma za mu mu ne na ƙarshe ƙarshe na ce to kowa ya sayi ihraminsa idan za mu hau jirgi ku ɗaɗɗaura ihramanku ko kuma hau jirgi an tafiyar awa ɗaya ka cire kayan ka ɗaura ihramanka za mu faɗa a ɗauki niyya shi kuma ne zai tara jama'a shi ma ya ce musu kar a yi haka ɗin a bari sai an je jidda muka ce ya faɗa mu faɗa faɗa mu da ƙarshe dai da ya ga na samu jama'a na samu rinjaye ana sayan islami sai ce jama'a wannan malamin daga Kano ya zo ya zo da kayan ihrami ne ya yi kwanto da sai da shi ba yake fita wallahi ba la ake mu wannan ake mu wannan sharrin wallahi sai da rajala Allah zai ce ah Allah ya ji dawo ihrami ya kawo wallahi ba la ai ba wani bid'a yana da sharri in ya so maka sharri ba to ya zaka yi na jawo shi na jawo shi nace bari ya hakuri an yau manzo Allah sama da haka amma dai ba zan canja ra'ayina ba Allahu akbar Allah ya fara asiri duk wanda yake ya faɗi gaskiya yana da matsala iya da matsala shine dai din wannan malamin da muka zo kuma Allah ya hada mu jirgi guda ana hawa jirgin na karɓi irin microphone da ake ba da alabai umarni na ina kan wa'azi ina yi sai shi ma tashi wai wannan ne ya fi abu ana mana Allah ya ce mutum na samu ɗan gabade gabade cikin alhalin suka ce rufe mana bakin kamala ce wannan malamin tun da muke yafon muna zaune kullum wa'azi yake mana me kama na kai Allah ya ce mutum ne wani ya watse shi sai ya shiru ban taba shi ba ku ɗauki ihramin ko a inda annabi ya ce ku ɗauka wannan shine abin da yafi dacewa shine abin da yafi daidai kuma muna faɗin wannan shine abin da muka yi imani da shi kuma shine dalilai suka fi gamsar da mu ina fata na fahimta to da yake fa'ida fakurullah inda al-mash'ar al-haram wa kuru kama hadakum ku an kasance an samu mutanen jahiliya su suna gangarowa daga arfa kafin rana ta fadi mutanen jahiliya suna gangarowa ne daga arfa kafin rana ta fadi to mu ma yanzu din jahiliyar ta fara dawowa ana sa mutane su bar arfa kafin rana ta fadi muzdalifa kuma sai su batta bayan rana ta fadi sai su bar muzdalifa to kaga wannan sun canja abin da Allah ya ce kuma sun canja abin da manzo Allah ya ce to mu ma yanzu kan aikin hajjin kaga yanzu ba ranar nawa ranar nawa ga wata ake fita a yau mutarwiya ranar takwas ga wata ko takwas ga watan Zulhajji ya kamata kowane alhaji ya fita mina to yanzu akwai mutane da ke ba mutane su ta tura su fatawa su za su fatawa suna tura su su mina su tafi tun bakwai ga wata saboda sun ga yan turkiya yan taki da sauran kasashe wasu waɗanda ma jahilai ne ba su da malamai a cikin dan yan takin nan da wahala ma ka ga malami a cikin su amma da malamin za ga bai san me yake yi ba to sai su wasu rinka tura alhazan nasu tun ranar bakwai ga wata riga malam masallaci an ce ana yin sallar juma'a ranar juma'a kace mutane su je su fara yin turan alamis da Allah mai amfani wannan to idan an je mina ana kwana ne a mina ranar takwas ga wata a kwana tara ga wata washe gari da safe a dan a runguma a tafi arafat to yau abin da mutane suke idan sun je su ranar takwas ga wata din nan lokacin da alhazai na hakika suke shigowa mina su kuma a lokacin ranar takwas ga wata din suna yin azahar su kuma za su kama hanyar tafi arfa tun ranar takwas ga wata wanda shari'a ta ce sai ranar tara ga wata to mu din ma yanzu ana samu ana tura wasu daga cikin al'adun akwai kasashen da ana yi musu haka akwai state din da ana yi musu haka sai a tura alhazan tun ranar takwas ga wata a tura su tafi arfa ko kano sun ma akwai shekarun da sun yi wa mata haka wani kana alhamdulillah an samu malaman da suke ta magana amma dai galiban wasu suna suna suna suna goyon bayan wannan ra'ayi to sun tafi arfa ranar takwas ga wata nawa aka ce a je arfa tara ga wata sai su je su kwana a arfa kaga da kwana a arfa ranar tara ga wata alhadai suna tafiya daga mina za su tafi arafat dan galiba ana isowa dab da azhar inda ba mutum ya iso da wuri ba wani ma sai bayan azhar yake isowa to lokacin ana isowa su kuma da nan yan riga malam masallaci suna zuwa azhar tana yi ana yin sallah da la'asar kafin karo sai su nade jakukunan su da tabarman su za su koma mina su je su tafi jifa kuma a ƙa'ida ana barin arfa ne sai na rana ta fadi to su kuma suna barin arfa ne tun bayan azhar ko bayan la'asar ma wasu suke komawa hukumar saudiya ba ta da ikon da za ta wuce ta faɗa da mutane ku koma ku koma ku sai a zo a ce suna faɗa da mutane shi yasa suke duba mutane ido amma ba wai dan sun halarta hakan bane sai dai ana samun wasu kamfanoni daga cikin kamfanonin hukumar saudiya din su ma tunda sun ga muna da wannan ra'ayin sai suke zuwa su rinka sa mu muna tafiya ba lokacin da shari'a ta ce ba ba ran can akwai irin hamalat din nan da ake tura suna taimakawa alhazai suka zo inda muke sai suka ce sai a basu alhazai mu tafi mu je mu yi jifa su wai za su jagoranci alhazai za su yi irin tuta din su yan gari ne za su je furmutu za su je alhazai ko da mata ko da masu rauni ya kamata a je a yi jifan nan ne bayan rana ta yi zawali kawai sai suka suna cewa mutane tun da asusu ba ana yin sallah a fito a fito a fito ana tulayi muka zo muka same su muka ce ku ko da wani wacce hujja za ku sa mutane su je su jifa ba lokacin da manzo Allah ya ce su ba jaiz jaiz nace jaiz wayin jaiz ya halatta a ina wa ya ce ya halatta yace ai mutanen ku ne suke ai an ce a zo a yi to akwai lokacin da hukumar Saudiya din ta sa lokacin jifa sai ta sa duk sauran kasashen larabawa da manya wannan ɗan kasashe amerika ingila da ina ne a sa ka samu su lokacin jifa su lokacin da annabi ya ce a je a yi daidai lokaci mu kuma yan kasashen afirka afirka baƙaƙe da musa hakkin mu ba sai aka sa mana lokacin jifan mu mu je mu yi da asuba wasu mu su je su da daddare eh maganin ku ke na ai saboda kun nuna ba ku damu da bin sunna din ba to gaskiya irin wannan tabargana ina faɗa ne saboda galiban muna tura matan mu su aikin haji muna tura ƴaƴan mu ko muna zuwa da kanmu ka zama wayayye kaka je aikin haji ka zama rudadde kana ban jama'a ruhu inna rubudu to to to a za ta jifa ana yin jifa ne bayan rana ta yi zawali misali a ranar sha ɗaya sha biyu sha uku a zuwa daidai ka tunda asuma ka je kai bai halatta ba to wasu ma yan wuce gona da iri kamar yau ranar sha ɗaya ga wata ko an yi jifan yau ko to na gobe fa da daddare kawai irin karfe goma karfe sha daya an kwanta alhazai sun gaji sai su ɗebi alhazai su ce mu tafi mu je mu yi jifan mu na gobe jifan da za a yi shi gobe da azahar fa sai a ɗebi mutane a sa su je su yi shi da daddare yau wannan ainihin mukhalafa wannan mukhalafa ba wa sunna ne karara da haka muna faɗa da babban baki da wasali da babban murya iya inda zai iya kaiwa a tsaya a duba maslaha in akwai cinkoso a bi hanyar da za a yi samu sauki a da aka ce akwai cinkoso to ai ba sharadi bane sai ka je rana tana yin zawali ka bari man bayan la'asar ka je kai ya halatta yi da ka je kai kafin lokacin don ka jinkirta ko ka bari da daddare tun da cinkoso ya yawa da daddare na ranar fa nake nufi ba na gobe ba a daren ranar kamar yau ya kamata a yi da azar to da azar akwai cinkoso da la'asar akwai cinkoso sai ka bari bayan magariba sai ka je ka jifanka amma ba za a zo a sa ka kaddamo da abun kafin lokaci ba da duk wannan sune mukhalafat da alhadai suke aikatawa kuma gaskiya yawanci suna yi ne a karkashin jagorancin wasu shugabannin su wanda kuma gaskiya bai kamata a bawa mutum amirin hajji bai da ilimin sunna ba a ga mutum an bawa mutum shine amirin hajji ba ko bijin bai sani ba bijin wallahi bai sani babu abun da ya sani wai ba ma jin kunya a rediyo ana faɗa amirul hajji shine wani wani kuma tantirin mashayi ne mazinaci ta dauki amirul hajji san a bashi amirul hajji je mutane ne ko ganin sa ba za ka yi ba akwai amirul hajji na kasa gaba daya akwai amirul hajji da ake bayarwa na state akwai amirul hajji every local government akwai amirul hajji kowane local government akwai amirul hajjin ta to kira ga hukuma musamman hukumomin ana zai ku dauki amirul hajji ku bayar waɗanda suka cancanci amirancin suna da girman shugabanci da matsayi suna da ilimi sun san in mutane sun kauce za su dora su akan daidai amma ba wai a mai da abun siyasa da kuma wata manufa ta duniya ba a kiyaye wannan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama kamar yadda riwaya ta zo ya taho daga arfa a lokacin rana ta fadi ya tsaya a hanya ya yi bawali ya yi alwala ya kyautata alwalarsa mai riwaya yake ce da shi sallah za mu yi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce da shi a salatu amamak sallah tana gaba ya hau a bar hawa ya ci gaba da tafiya har sai da ya isa mustalifa ya sake tsayawa ya yi sake alwala ya kyautata alwala aka tsayar da sallar magariba a wannan lokaci sannan ya kwantar da dabbarsa a sauran mutane su kwantar da dabbobinsu don su huta kuma annabi ya ce a tada sallar isha'i a lokacin a muzdalifa aka hada magarba da isha'i abin da ake so a ce a cikin wannan riwayar shine riwayar imam bukari ne idan ka tafi daga arfa to ba za ka yi magarba da isha'i a hanya ba za ka yi ne sai ka je muzdalifa in ka ta kama za ka isa muzdalifa ne karfe goma sha biyun dare to sai ka je sha biyun daren sai ka yi kuma ana a muzdalifa ana hada magarba ne da isha'i sannan ba a yin nafila tsakanin su sannan shari'a ba ta ce ka aikata komai a muzdalifa ba in ban da wannan sallah din ba amma yanzu wasu a muzdalifa sai ga mutum an yi idar da sallah an ce a kwanta ne a huta saboda kayi ne kana addu'a ko ba ka yi tsayuwa arfa tara ga wata ba to a wannan dare ni tara ga wata wannan daren shine ka taho za ku kwana a muzdalifa maza Allah ce ku tsaya ku kwanta ku huta idan kuka kwana kuka yi bacci da asuba ku sallah a masallacin mash'aril haram sai ku tsaya kuma kowa ya tsaya ya rinka yin addu'a فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبل لمن الضالين amma yanzu yan gaggawa akwai wanda ma ba sa kwana ma a muzdalifan kwata kwata suna zuwa muzdalifan kawai shudewa za su da sun zo wucewa kawai za su su isa mina cikin dare su je su jifa su ba tare da larura ba jifan da ana yin sa ne ranar sallah lokacin walhafa sai mutane su wuce cikin dare karfe sha biyu sun bar arfa har sun iso gurin jifa saboda yan gaggawa ne su jifa su gama kawai to kada ka yadda kai wannan aikin yanzu eh ya halatta ga mata masu rauni da dattawa da kuma wanda zai jagoranci mata masu rauni din a iya tafiya ba sai sun kwana a muzdalifa ba amma su ma su raba dare in sun zo muzdalifa suka raba dare sai su gungura su tafi haka manzo Allah ya yi izini wa matarsa Sauda bintu Zama aka ce kanat imra'atun sabiqa mace ce mai nauyin jiki kuma mai mai tsufa a tattare da ita to su ma dai idan sun je za su je su tsaya a wurin ne sai alfijir ya keto an yi sallah sai su yi jifa idan suka yi jifa za su yi ne kafin mutane su zo sun gama jifan su gari ya waye sai su dawo mina sai fasul aqaba wato babbar jamra kenan wurin jifa na karshen shine ake jefa ranar sallah shi kuma ana jefa ne da tsakuwa guda bakwai amma ana samun wasu alazai su kuskure su dauki a tsakuwa ashirin da ɗaya ko da ke alhamdulillah yanzu kuma saudiya suna kokarin su sa yan sanda da sojoji ana kore mutane ana kewaye wurin ba ba za ma ka samu kai jifan ba a lokacin da ka tsakuwan nan za ka yi tsinta ko a hanya ko a nan muzdalifa in ka samu ko a hanya in ka samu yayi ko da an je wurin jifan ma ka iya samu in za ka samu yayi amma akwai hadari tsintan dutse a wurin jifa saboda akwai cinkoson mutane ka iya sunkuyawa a take ka wani irin tsakuwa ake jifa da ita ana jifa ne da tsakuwa kanana a hasal kabsa irin tsakuwar nan da ake sawa akan dan yatsa akan farce a ballata wanda ake yar balladin nan ba ka je ka ɗebi manya manyan duwatsu wai wani an ce jifan shedan ne sai da kikatar dutse la ilaha illallah alaika shedan ya da kikatar dutse jifa masa kika na more masa na same shi wai shi ake wai jifan shaidan yau shaidan wani shaidan ne wannan tunda ake jifansa mai mutu ba ba inda aka so jifan shaidan a shari'a jamra ake cewa jifa kawai ake faɗa amma yanzu duniya istilahi ne da aka samu cewa ana jifan shaidan sai ake zuwa ake jifa amma ba shaidan ake jifa ba ana jifan dutse ne wurin nan dai da shari'a ta ce a jifa nan ake jifa wani ko za ga ya hada da takalmi dutse ma bai isa sai ya hada da warin takalmi ya jefe shi wani ya kaki ka ya tofa masa jahal wallahi akwai wanda na gani ya cire ihramin sai ya tibka ya tibka ya tibka ihramin nan ya aika masa saboda bai samu orientation ba wannan wajibi na lazai da suke yi wa mutane bita su musu bita akan irin waɗannan abubuwa ranar sha ɗaya ga wata ana yin jifa ne ana jifa wuri uku ka jefi dutsen farko da tsakuwa guda bakwai kuma za ka yi jifan nan ne a mina tana damanka makka tana hagunka haka za ka yi jifan yanzu misalin ɗauka nan ne mina sai kai haka ga gurin jifan nan nan gurin ga mina a nan inda ka baro nan wurin kyamarar nan nan ne maka ga wurin jifa to a nan ake so ka tsaya sai ka yi Allahu akbar kana jifa Allahu akbar kana jifa Allahu akbar kana jifa guda bakwai amma galiba alazan mu in sun zo shi ba sai tsaya daidai nan gurin fankan nan can baya bayan alaran madin nan sai mutum ya zo ya tsaya a nan gurin daga nan gurin sai ya tsaya sai ya jifa nan to wannan in ka tsaya a haka kai duka haka to ba haka shari'a ta ce kai ba i jifa ka yayi amma yaya manzon Allah yi shi manzon Allah da yazo sai kamar zai wuce dutsen sai zo tsaya a haka sai ya jifa ta nan to idan ka gama gurin jifa na farko nan gurin ka gama sai ka dan matsa gefe ta nan gurin haka sai ka tsaya kai addu'a an ce manzo Allah yana yin addu'a sosai yana dadewa gurgurun kamar za ka karanta suratul baqara sai ka tada matsawa duk da cewa yanzu hukuma ba ta bari ka tsaya saboda samun cikoso sai ka tada matsawa gaba gurin jifa na biyu shi ma sai ka tsayawa a kamar haka mina tana daman ka maka tana hagunka sai ka tafi gurin da tsakuwa guda bakwai in ka gama sai ka dan tsallakawa gefe bangaren hagunka sai ka daga hannu ka yi addu'a guri ne mai tsada da ake roƙon Allah ka yi addu'a ka gaya wa Allah bukatunka idan ka gama wannan sai ka daga tsallakawa ka tafi gurin jifa na gaba shine aljamratul aqaba gurin jifa babban kenan na ƙarshe sai ka jefe shi ma bi sab'i hafayat da tsakuwa guda guda guda bakwai to amma shi idan ka gama jifan ba a tsayawa a yi addu'a ka gane ba a tsayawa a yaduwa kana gama akwai gangara za kai to wannan shine aikin ranar ɗaya ga wata sha ɗaya ga wata ranar sallah kuma da wannan gaya kawai wannan gurin jifan za ka je ka jefa guda ɗaya wuri wuri ɗaya za ka jefa kuma wannan ranar sallah za ka yi za a za a yanka maka dabbaka ta hadaya in ka yi sannan za ka yi aski sannan za ka yi dawakul ifada idan ka samu dama wanda ake zuwa a yi a maka kenan kun fahimci wannan sannan sai ka zo ka cire kayanka ka sa kayanka na gida ka dawo ne ka ci gaba da ambaton Allah a wasu za a fi ayyamin maduda da zamu zo mu karanta kun fahimci wannan jayyati sannan am manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cikin hadisi ingantacce cewa ku zo an iman da suka koyi wato aikin hajji ku daga gare ni yanda ne haka za ku yi kenan dukkan wani alhaji mai aikin hajji idan zai yi fatawa ya tambaya ya ce a gaya masa irin yadda manzon Allah ya aikin hajji gaskiya shine yafi dacewa a gaya muku irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi dace yayi yanzu a wannan mashal haram an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya yayin da yayi wannan sallah din ya tsaya ya ainihin yi ta tasbihi yayi ta tasbihi yayi ta tasbihi yayi ta roƙon Allah yayi ta kabbara yayi ta kabbara yayi ta kabbara yayi ta hailala yayi ta la ilaha illallah yana tsaye bai gushe ba sai da gari ya waye tarwal rana ma ta kusa ta fito sannan sai gangara sai ya tafi hadisin imamu muslim kenan wannan shine abinda alhaji ya kamata ya aikata to shine sai Allah ya ce kuma me na'am ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم ثم أفيدوا من حيث أفاض الناس ku taho ku gangaro ta inda mutane suka taho kada ku saba kada ku yi yanda ba yanda sauran jama'a suka yi ba wastaghfirullah ku yi nemi gafarar ubangiji tabaraka ta'ala ku nemi ya yafe muku inna allaha ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne mai kuma jin kai wasu malaman suka ce a cikin ayar akwai takdimin ta'khir takdirin zancen shine fadin sa fa man farada fihi min al-hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj thumma afidu min haythu afada an-nas kenan haka jerin zancen yake فإذا قضيتم أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم ومن إن كنتم من قبله لمن الضالين wannan kenan a an samu wasu ne cikin ƙurashawa da ake ce da su homs su ne ƙurashawa homs din sai su rinka tsayawa a muzdalifa suna cewa su ne ahalullah kuma su ne ma'abuta harami sai su rinka saba wa sauran alhazai lokacin da alazai suke tafowa daga arafa su ba sa tafowa tare da su lokacin da ake tafiya daga muzdalifa a wurin jifa su ba sa yi sai suke sabawa shine Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan a a a summa afi domin haisu afadan nan ku taho ku gangaro kamar yadda mutane suka tafo a ma'asairin arabi kenan tare da sauran larabawa baki daya wasairin nas da dukkan mutane yanda suka tsaya arfa kuma ku tsaya yanda suka tsaya muzdalifa kuma ku tsaya a muzdalifa a ga yanzu duk wanda yake aikin hajjin sa yana saba mutane ya saba wannan ayar kenan to sai Allah ya ce ni
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا نعم فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق نعم ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة نعم وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار نعم أولئك لهم نصيب مما كسبوا نعم والله سريع الحساب fa idza qadaytum manasikakum yayin da kuka gama aikin hajjin ku ai fa idza faradtum min hajjikum wa zabahtum nasi nasaikakum yayin da kuka gama aikin hajjin ku kuka yanka dabbobin ku gabaki daya fakurullah ku ambaci Allah bitakbiri wattahmidi wassana'i alai ta hanyar yin kabbara da godewa Allah da kuma yaban Allah ka zikirikum aba'akum kamar yadda kuke ambatan iyayenku larabawa da sun kasance idan mutum ya gama aikin hajjinsa sai ya tsaya a daidai ɗakin hajjo a ɗakin Allah sai ya rinka ambaton wato alfahari abubuwa na alfahari na iyayensa idan sun gama aikin hajji da su larabawa sai mutum ya zo ya tsaya ɗakin kaba ta kirari wa iyayensa sai ni dan wani jikan wani iyayena su ne masu kada kai ai iyayena sun yi kaza sun yi kaza ita ambaton iyayensu shine Allah tabaraka ta'ala ke cewa fadkuruni ku ambace ni ni ne na aikata muku kaza da kaza da kaza a ce ya ce fadkuruhu kama hadakum ku ambace shi kamar yadda ya shiryar da ku a nan kuma ya ce fadkurullaha ku ambaci Allah ka zikrikum aba'akum kamar yadda kuke tsayawa kuna ambaton iyayen kuɗin nan ku ambaci Allah au ashadda zikra wannan au ashadda zikra tana nufin bal ashadda zikra kai bari ma ambaton Allah ma yafi yadda kuke ambaton iyayen ku ko kuma au din zaka iya fassara ta wa ashadda zikra au ashadda zikra ai wa ashadda zikra ko kuma kace wa aksaru zikran kenan au ashadda zikra wa aksaru zikra wanda yafi wato ambaton da yafi ma na iyayen ku kenan فمن الناس daga cikin mutane mai yaqulu rabbana atina fid dunya akwai waɗanda suke roƙon duniya kawai yana nufin mushrikai kenan in sun zo duniya kawai suke roƙo la yas'aluna Allah ta'ala fil hajji illa dunya kawai duniyar abinda suke roƙo duniya kawai suke roƙo in sun zo aikin hajji sun ga Allahumma a'tina ghanaman wa iblan wa baqaran wa abida Allah ba mu tumaki ba mu shanu ba mu bayi ba sa cewa ya ba su shiriya ya ba su aljanna yau ma akwai mutanen da sun zo addu'ar kawai duniya suke nema Allah sai mutum ya gama addu'a sai ya tuno ma ya anya ya roki Allah bashi aljanna firdaus kuwa hatta daren ne kake kadirin nan da ake cewa yan uwa ayi addu'a ayi addu'a saboda tsabar yanzu duniya ce a gaban mu sai ka zo ka kare daren ne na kadirin ka gabaki daya in ban da addu'a da ta bujiro a cikin addu'o'in da liman yayi ta alkunuti ba to da Allah kai baka roki Allah baka aljanna ba kuskure ne babba mutum ya zo yin addu'a bai ambaci Allah ba bai nomi Allah ai bai bai roki Allah ba shi aljanna ba to shine Allah ce fa minan nasi daga cikin mutane akwai masu cewa rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq Allah ce ba yi da rabo kuma a cikin lahira kwata kwata bai nemi lahira ba kaga wannan zargi ne ko yabo ne zargi ne wa minhum daga cikin mutane kuma akwai musulmi kenan na gari man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana kaga addu'a musulmi na gari rabbana atina fid dunya hasana ya ubangiji ka ba mu a duniya kyakkyawa shi ko wancan yazo ne wani duniya ma baya cewa kyakkyawa kaga ko wa min nasu man yaqulu rabbana atina fid dunya kawai An- rabbana atina fid dunya Allah ba mu duniya Allah ba mu kaza Allah kawo kudi wani ya ka tayin ka ne muna halarci kai Allah ka ba mu ko ne mai inda kudi kai da ka ci halal din kai ba halal kake nema maka nema halal maciyin halal wai har injiranci ake yanzu wani kace za ka share ruwa ce kai wane wai wane wai har yanzu wai wai wai halal yake magana ce to sai ce sai ce wa yake cin halal yanzu waye waye yake cin halal waye yake cin halal kamar ka zo ka cuci kanka haka suke faɗa haka suke faɗa amma akwai masu cin halal da yawa kwarai da gaske akwai wanda zai iya zuwa ya mara rantsa ce wallahi tallahi a cikin aikin gwamnatinsa da yake ko sana'ar da yake wallahi halal yake ci a iya sanin sa shi ya san bai hauma hauma ba kuma bai wururu ba ya yi aiki ne ya yi gajiya an biya shi albashinsa shi ya amfani da shi da shi yake samun benefit na aikinsa alawansis ɗinsa da wane ne duk halal ɗinsa ne kaga ya ci halal ya yi kasuwanci bai hauma hauma ba bai bai sai mummuna ya sayar a kan kyakkyawa ba bai hada baki da wanda aka cuci wannan ba bai wannan ba ya tabbatar yana neman halal ɗinsa ne zai iya ma rantsuwa akan wannan kai kuma da yake baka da garanti akan hanyar neman abincinka kake ganin kowa haka ne to kana cikin matsala a rayuwarka Allah kiyaye ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه الله تمام a duniya kyakkyawa dan Allah baka duniya ma bai baka mai kyau ba akwai matsala zai iya baka ya hada ka da yan fashi zai iya baka ya hada ka da ciwo zai iya baka ya hana ka kwanciyar hankali aka ce wani bawan Allah mawadaci ne yana da kuɗi haka kawai wallahi malam sai zauna shiga daki ta kuka ka san me yake kuka ya kawo kaya kaza ya buga ya yi calculating yana so ya samu limbar miliyan hamsin ne to amma kawai sai miliyan arba'in ta zo masa ya yi hasarar miliyan biyar miliyan goma sai ta kuka ya gama shiryawa ya yi odar kaya masu kyau wanda in sun zo za a samu abinci za a samu alheri sai samu miliyan kuɗi kafin ya farga ashe wani dan uwansa dan kasuwa ya je ya yi shi ma ya je canan ya shiga ya fita ya yi odar irin wannan kayan wanda ma ya fi nasa quality ya shigo da shi kuma ya karyar da farashin kayan nasa sama da wancan farashin shi ko tuntuni ya gaya sauran yan kasuwa kaya zai zo ya bayar ma ba da farashi ga wani kuma kaya ya zo ya cika kasuwa ga baki daya yana ji kuma nasan abokin nasa yana jin nasa ya sauka sai ya daɗa karyar da nasa idan da ana sayarwa dubu tamanin tamanin ne sai ya ce jama'a kowa zai ɗauka hamsin hamsin kai wani lokacin ya ma bashi arba'in da biyar dan ya riga ya ci ribar sattin a oda farko haka yan kasuwa suke wannan dole mutum je ta kuka tunda duniya suka sa gaba wallahi malam kaga mutum miliyoyin kuɗi yake duk inda ya taba harka kuɗi ko me ya taba kuɗi shine can shine can cewa ake wani yanzu wani hannu da yawa eh kana tunda kana tangaram kana sai da yadi ko ba ka bane ba kana harkar gona kana oda ƴaƴan kaji ka shiga harkar oda fetur kana yin can kana duk wani hannu da yawa haka yanzu ake yi halal ne ku nemi arziki amma duk Allah ku rinka aiki alheri ga masallatan ku babu fitila ga gidajen ku da fitila ga shi ma ba ku da masallata akwai inda suke sallama a baranda ga makarantu babu babu islamiyu ku gina islamiyu ga bayan Allah miskinai ba su da komai ga ɗalibai masu kwakwale za su iya shiga su yi karatun komai amma babu mai taimaka musu ba iyaye ba uwa ba uba amma Allah ya bashi kwakwalwa wani a kawai aka ce a jami'ar bayero an yi abin nan haka kawai aka ɗauki medicine aka bashi tsabar cin jarabawa kawai ka duba yadda ake wahalar medicine fa amma saboda shi tsabar ya ci jarabawa aka ɗauka aka bashi amma aka bashi kuma ya rasa wa zai taimaka masa anguwarsu akwai masu kuɗi amma babu masu aikin sai kaɗan a ga mutum masallacin ana neman taimako yanzu yawanci masu hali ba sa zuwa in dai ana yawan cewa jama'a fi sabila da wallahi ba sa zuwa yanzu akwai masallacin da garin nan ba a neman taimako can suke zuwa ce a ga inda ba a ce a kawo ba amma ya yadda a kunna masa fanka ya sha a kunna masa fitila ya ga haske a ba shi security akan motocinsa duk kyauta a zo a mai darasi a mai karatu kyauta su masu kudin nafa abin da suke so ko ka zo kai musu karatu ka ba su ilimi kai musu abin da za ka musu babu ruwansu da kai ba ruwanka da su kar ka ce a taimaka kar ka ce a yi wa addinin Allah aiki kar ka ce ka za haramun ne kar ka ce ana hauma hauma to a tafi a haka tunda zai ya kaci sa'a yana zuwa masallacin ma to ya za ka takura masa wallahi akwai wanda in ana wa'azi ana yawan faɗin gaskiya wallahi ɗage kafa yake baya zuwa tafiya yake to Allah gyara mana kai kokari ka yaki zuciyarka da sallar dare da kiyamul laili da azumin nafila da yau ta aikata aikin alkhairi wasu Allah yana ba su rabon amma na duk na la'ina ake ba suna cinyewa a duniya amma ba sani ba وما له في الآخرة من خلق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار في الله يكشف أولئك waɗannan waɗannan masu wannan sifa masu wannan addu'a lahum nasibun mimma kasabu suna da rabo mimma kasabu dangane da abin da suka aikata min alkhairi na alkhairi wa du'a'i da addu'a wa sawabi da neman lada wal jaza da sakamako wallahu sari'ul hisab lalle Allah madaukin sarki shine mai gaggawar hisabi Allah yakan yi hisabi da wuri sama da kyaftawar ido nan da nan kafin ido a kyafta an gama hisabi wannan kuma wani ilimi ne da Allah ya baro kansa abinda muka faɗa na daidai Allah madaukin sarki ya bamu lada wanda na yi na kuskure ko sun taɓa baki Allah ya sai mana insha Allah wani sati sai mu tashi wa sallallahu alaihi wa ayyamin ma'adudat assalamu alaikum بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan mai tambaya ta farko yana cewa a gaya wa masu sanarwa ka yake yi a gaya wa masu sayar da kaset kaset cewa muna da bukatar wannan tafsiri da ake yi duka da na cd da kuma na audio kaset to wallahi ni ban san masu sai da kaset din ba amma dai in suna nan sun ji to in kuma musu ji ba sai a gaya musu insha Allah a CD CD kuma akwai malam Muhammad yana yi nan DVD ko CD kaset da ake wannan malam Muhammad yana yi amma audio kaset ina jin za su ji in sun zo daukan karatu insha Allah wannan bawan Allah yake cewa yanzu malam an ce idan mutum ya je aikin haji an kankare masa zunubinsa gaba daya yanzu har wanda yake yana cin haram yana ɗebe dukiyar mutane kawai aikinsa cin haram cin dukiyar mutane sai ya saci kuɗi ya saci kuɗi sannan sai ya je ya aikin haji da niyyar kawai Allah ya fi masa shi kenan akwai wata tambayar ma makamanciyar wannan tunda an ce ana yafe zunubi to mutum ne yana tabargaza yana yin barna yana sabon Allah kawai sai ce to bari ya gama yi in aikin hajji ya zo zai je za a kankare mai zunubin shi an gane to ai banda hakkin wani duk wanda ya ci hakkin wani sai ya biya banda hakkin wani kuma wannan ba lasisi bane da yake nuna cewa mutane su je su kama barna ko kuma ana goyon bayan wato barnar da suke cewa za a yanke musu zunubi kwata kwata ba haka bane ba akwai yan uwa yan agaji da suke taimaka duk shekara wajen agazawa alhazai a can da airport da sauran sun daga farkon aikin hajji har a zuwa a dawo suna zuwa suna tafiya on their own ma'ana su suke taimakon kansu da kansu da haka ba ko gwamnati ce take taimaka musu ba kona da sauransu za ga suna taimaka alhaji ko kayan sa ya bata su nemo wasa ko kuma zai shiga jirgi a saita shi ko kuma dai ana wani abu da yawa na taimakon alhazai sauransu a can za ku gansu da yawa to suna buƙatar taimako a gaban su zaka muna roƙo a cikin wannan majalisi ne albarka na tafsirin alqur'ani da Allah ku taimaka yan agaji ku sake shigowa ku sake zagayawa karo na biyu duk wanda yake da hali mai naira ashirin mai naira goma mai naira talatin gaskiya suna taimakawa kwarai da gaske suna zuwa ne su zauna har a gama aikin hajji kuma ba wanda yake biyan su albashi da haka yana da kyau a ba su taimako da gudunmawa don abin da za su dan ci abinci idan su je wannan aiki din galibin su ma su masu iyali ne amma sai ga mutum ya bar iyalinsa wajen wata guda baya tare da ita na can can ko ya ku daina taimaka alhazai ku taimaka musu Allah ya saka muku da alkhairi masu zagayawa da neman taimako sai ku sake zagayowa kowa ya cire ya bayar ashirin talatin ne in kana da hamsin ka raba ka bada ashirin ka riƙe talatin yawa mai ɗari biyar kuma ya ɗan bada ko yan ɗari biyu ko ɗari ɗaya ko ya bayar da ita duka a imani ba mataki mataki ba ne to malam wannan wanda aka biya masa aikin hajji kuma ana zan sa bashi ya sai da kujerar ya biya bashin ko ya je aikin hajji to aikin hajji dai yana zama wajibi ne ga wanda yake da iko ga wanda yake da iko to amma kai bashin da ake bin ka wani ya biya ma ne ba ya biya maka dan ka biya bashi ba kuma bai kamata wanda yake bin ka bashi zai sha kwalat ya ce a ga sha zaka tafi maka baka biya ni ba a ai wani ne biya ma da ka ni a fahimta ta zaka iya zuwa bai kamata ka sayar da kujerar ba duk da cewa dai wajibi a kanka a rayuwa a lokacin shine ka biya bashin dan in ka mutu da bashi ba za ka shiga aljanna ba amma in kana gada kana da hanyar da zaka iya biyan bashin shi kuma wannan taimakon da ma yana so ne ya ga ka sauke wannan faralin yana so ka samu wannan faralin to ni ina ganin yana da kyau din ka je sai ka bawa mai bashin naka hakuri ka ce da Allah sai ayi hakuri wannan kujerar biya mun akai ba ta bace ba wannan ba Allah ke cewa mallan Allah ya halatta da mutum yana sallah yana bin liman yana karatu a boye ko a bayyane shi ne matsin mutum ya karatun fatiha yaya jawabin yake ne to shi dai karatun fatiha wajibi ne in ana bin sallah wanda Allah ya faɗa la salata liman lam yaqra bi ummi alquran ko bi fatihatil kitab babu sallah ga wanda bai karanta fatiha a sallarsa ba da haka idan kana bin liman a sallar bayyane ne ko koye ka yi kokarin ka karanta fatiha shine fatawar da muka bayar a watannin da suka wuce ka yi kokari ka karanta fatiha din ko yaya za a yi ko da bayan ya gama fatiha kafin ya yunkura ya shiga sura ka karanta fatiha ko kafin ya kama kama karatun fatiha din ka karanta kowace raka'a kowace raka'a sai ka yi fatiha amma wasu malaman suna cewa in sallar bayyana ne za ka iya bari ba sai ka karanta ba amma zance mafi inganci wajibcin karatun fatiha a sallah ga kowane mamu wani shi da Allah yana so mahalarta na dan karatu su kiya shi da roƙon Allah akan ciwon wasuwafi da yake damunsa sosai yana da matsalar wasuwafi yace kuma malam da Allah ka bani shawara ya zan warke daga wannan wasuwasin ka rinka karanta kula uzu rabbil falaq da nasi sannan ka rinka wasuwasin ka rinka kin yadda da shi ka tafi yadda kowa yake tafiya mai ciwon wasuwasi zai iya zuwa ya maka alwala sama da biyar akwai wanda ya same ni yake fata ce akan kalla Allah kullum na zo alwala sallah azhar ko la'asar sai na maimaita alwala ta fi tara yace ina kokari in riga kowa zuwa masallaci amma ina da matsalar wasuwasi kafin ladan ma ya zo na zo na yi alwala in na zo na yi alwala nan ina gama na shigo masallaci sai shi ɗaya ce ai ta warware sai koma ya tisa yana cikin ya gama zai miƙe ya dan miƙe sai shi ɗaya ce baka ji fitsari ya ɗigo ba ko sai ji kamar yayi tusa ko na makamancin wannan ko kuma ma akwai wanda ya zo shi kuma shi ma mai ciwon wasu wasin yake min fata ce yanzu akan makallahu an ce dole sai ruwa ya taba ko ina ce to idan mutum ya zo wankan janaba din nan yanzu irin nan tsagun yatsun nan ya ya ya idan haka yake nuna mutum nan haka din nan ya ya mutum zai yace shi ya zo wanka sai ya tsaya ya haka ya bi tsaga tsaga tsaga tsaga tsaga tsaga haka sannan kuma ya ce irin dan tsakanin nan gurin mutane ba sa lura ya ce har farce sai ta sai ta tsura ruwa haka a cikin farce haka na tausaya masa sosai na bashi fatawa ya dawo na sake ya dawo yi ta zuwa har na ga kamar ya dame ni wallahi amma kuma na ji tausayin sa abin da ka masa bayani sai sake da ce malam kaza din nan da ka faɗa yanzu in in mutum ya fitsari aka ce ya tsarki to ai in mutum ya fitsari ai cikin gabansa dole tun da fitsari ya biyo wurin ai dole akwai sauran fitsari wallahi yace shi ya zo ya tsarkin sai ya sai ya kokarin tura ruwa ciki ne zaka je kai zaka illa wai ta ta ai kan dubin lawa dan sai illa wata wallahi ai kuma gashi in ya zo abin nan dan gashi wanka yace yana kokari haka din gaga haka yake sa ruwa yana bi a hankali a hankali a hankali mahaifiyarsa ta ce min in ya zo wanka ko shiga alwala gidan sai kowa ya gaji a ce wai kuma ne ya shiga kowa ya canza bandaki yana yin awa uku a bandaki awa uku ciwon wasu wafi kenan to ya mutum zai sai ka yi yadda kowa yake kawai in shi ya ce ma kaza ka ce ba haka bane ba kuma ka rinka yawan yin addu'a da roƙon Allah kuma mu muna ma addu'a Allah ya yi maka Allah ya yi maka ka samu littafin nan na Hisnul Muslim da da da wannan littafin na addu'a wa ruqa min al-kitab wa sunna din nan yana da kyau ka ka rinka yawan karantawa zai ce maka maka Allah ya yi masa Allah ya yi masa wannan ce malam dan Allah wani mutum ne yake tambaya akan cewa shi duk lokacin da ya zo sallah sai ji hawaye yana ta zubo masa dan Allah malam ina son menene fa'idar haka dan kuma me yake jawo haka Allah ne ba shi tsoron Allah sai wa Allah godiya shi ya kabbara sallah sai kuka ya zama sai na Abubakar kenan shi ma haka yake in ya ne kabbar sallah na mutane limanci kukansa ma sai ya hana ma a ji karatun kuka yayyawa abubakar kenan da haka albishirinka insha Allah ka ci gaba da yin haka din kuma ka nemi Allah kara ma ta tsara tsoron Allah wannan shi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh malam ina maka barka da dawowa daga hutun azumi Allah kuma ya saka mana da alkhairi ya karbi ibadun mu gaba daya shi malam naji wani mawaki ne yana waka yana cewa wai takalmin manzon Allah ya fi kowa da kowa ya fi komai da sauran shi ne ce yana son ya ji wani nassi da ya faɗa haka to ni dai ban san wani nassi da ya faɗa haka ba amma dai ana magana ne akan su mawaƙa galiban ba a dogaro da abin da mawaƙan nan suke faɗa musamman galiban masu yawan manzon Allah waƙa ɗin nan yan bid'a ne ba su da rariya a cikin abin da suke faɗa ko ni zo faɗa suke gaya ko ni ya zo faɗa suke ko ni ya zo faɗa suke akwai mawaƙin da ni na ji an gaya mun sai na ce a kawo min kasa ɗin nan da kaina na je yana yabon manzan Allah yana cewa manzan Allah shi Allah ne Allah shi manzan Allah ne shi shi ne shi ma shi ne duk suna yabon annabi sallallahu alaihi wasallam eh yana faruwa da yawa yana faruwa da yawa wani ma ya zo yana faɗa yana cewa da ba dan manzon Allah ba ma da ba a san Allah ba da ba Allah ma da ba yanzu irin wannan abin nan ha eh idan ma ji yan ruwi ba ana yana shan ruwi me wannan ma me wannan magana ma ba gwanda dan ruwi ba Allah gwanda dan ruwi Allah kuwa shirka ce fa irin wannan ala ya hal manzon Allah komai nasa fifice yake da dukkan halittarsa gabaki daya a dukkan dukkan al'ummarsa tarshen annabi sallallahu alaihi wasallam ya kowa tabbas wannan ko shakka babu amma nassi da yazo faɗa haka din a rubuce gaskiya ni ban karanta ba amma ni ina ji wa mutane tsoro su daina amfani da lafuzan da ba shari'a ne tsoro da shi ba dan neman suna ko neman yaba annabi shi manzon Allah fa ka yabe shi kada ka yabe shi fa Allah ya riga ya yabe shi shi yasa ma dama aka ce da shi Muhammadu aka ce da shi Ahmad aka ce da shi Mahmud dan me yabo ne shi ya fi kowa yaban Allah kuma shi ne a duk duniya ya fi cancanta a yabe shi sama da kowa Allah ya yabe shi mala'ikun Allah sun yabe shi kai yabanka bai zai kara manzon Allah komai ba rashin yabanka bai zai rage manzon Allah ba komai ba shi yasa ba a samu nafsi ba karara da yake ku yi wa manzon Allah yabo ba a samu nafsin da yake ku je ku yi ta yaban annabi ba amma an samu nafsin da yake ku yi masa da'a in ka masa da'a ka bi shi ka yabe shi amma mutum ya zo zauna a tambayi zai sana ka yaban sayyidi na rasulullahi waye waye shi sha'irin annabi ne me aikin ka kawai yabo inda a zauna a yi ta kaɗe kaɗe da waƙe waƙe da raye raye wannan wani abu ne mai matsayi a addini da su zai na wuka duk abin da suka shahara kenan amma duka duka mawaƙa din a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam masu waƙa waɗanda suke waƙa ma wanda aka yi musu izini su yi din ku je ku karanta irin waƙoƙin da suke yi kuma in za ku waƙan ku yi irin na waɗancan din kwaya nawa ne duka duka ba su ce tafin hannu ba su kai ya gaba ma me yasa Abubakar bai waƙa ba me yasa Umar bai waƙa ba me yasa Usman bai waƙa ba me yasa Ali bai zama mawaƙi ba me yasa Abu Hurairah bai zama mawaƙi ba me yasa Jabir bin Abdullah bai zama mawaƙi ba me yasa wani bai zama mawaƙi ba a'a naka ya kamata ku kiyaye wannan da'awar ahalus suna shine ka tsaya a inda aka tsayar da kai kawai in an ce kai ka za ka yi in abu a ce kai ba ka yi kawai amma mutum ya zo yana yabon manzo Allah shi masoyin manzo Allah ne kuma an zo ana yin sallar magariba kuma yana ta kada ganga ya rasulullahi ya rasulullahi kuma to ya rasulullahi ya ce a tafi a biya a sallah a jami'i ya aske gemu yana shan urumi yana kada ganga kuma ga mata ya tara a gaba suna rawa suna gantsara su ne masa suna masa kai don Allah ina aka samu wannan addini wannan shine san annabi ba shi ne san annabi ba ba shi ne san annabi ba ya kamata mu kiyaye Allah ya mana mai kyau abinda muka faɗa ne dai Allah ya mana arziki da yafiya Allah kuma ya sa mu cika da imani ya sa aljanna firdausi ita ce makoman mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh